manzo Allah ya ce duk mutumin da yake wulakanta manyan dattawa turan tahir kiyama zai gaba a cikin musulmi kuma wanda kuma baya tausayin yan yara ƙanana sai dai ƴaƴansa shi ma manzo Allah ya ce falaysa minna ba a cikin mu in mutum ya fita daga tsarin manzo Allah kuma suwa zai shiga saboda haka jama'a a rika jin tausayi idan mutum ya ga yaro ko ba nasa bane ya ji kansa in dan abun kwabo ne da kai ka ganshi ana ci to sai ka saya kai ma ka bashi ka baya saboda Allah sai kuma Allah ya saka ma wata ran kai ma Allah ya sa san ƴaƴanka a zukatan bayin Allah yanda kuma kake cutar ƴaƴan waɗansu dan ba naka bane sai na kake so ha kuma Allah sai ya zare san ƴaƴanka a zukatan mutane sai ga ɗanka ko ina yana kurarsa kuma ba a ƙaunarsa domin kai abin da kai kenan shine kama ta dinu tudanu kamar yadda dawo su yake faɗa abin da ka aikata shi za a biya ka jama'a rika jin wannan wa'azi fa na annabi sulaimana wasa inda hu sardun wani tsuntsu da ake cewa sardu sai zo shi ma ya kuka gun majalisa annabi sulaimana faqala sai annabi sulaimana yace a ta daruna ma yaqulu lahu kun san wannan abu abin da yake faɗa gare shi qalu la suka ce mu sani ba qala innahu yaqulu astaghfirullah ya muznibun astaghfirullah ya muznibun yace innahu yaqulu shi tsuntsun nan yana cewa ne ku nemi gafarar ubangiji ya ku masu aikin laifi kaji tsuntsun abin da yake cewa istaghfirullah ya muznibun istaghfirullah ya muznibuna ya ku masu aikin laifi wanda ya saba Allah ku nemi gafara Allah zai muku gafara shi kuma tsuntsun abin da yake wa mutane umarni kenan duk wanda ya wa Allah laifi to ma zai nemi gafara Allah zai gafarta mana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asarra man istaghfara walau ada 70 maratan fil yawm duk mutumin da yake tuba to ran ta kiyama ba zai ganshi a rubuce a cikin waɗanda ba sa tuba ba ko da zai tuba yanzu in an jima ya kuma kuma tuba yanzu in an jima ya kuma ko da zai so su in rana ɗaya amma sharaɗin tuban ba na ba'a ba ya zama tsoro ya sa tuban tsoron Allah ya sa shi tuban kuma zuciya ta zo yayyay ya kasa kuma ta sa shi ya kuma yi sannan da ya kuma ya kuma tuna girman Allah ya kuma ce Allah na tuba jima kaɗan zuciya ta kuma rinjaya sayayye ya kasa bari ya kasa barin kuma ya kuma to ko da zai haka sau saba'in ran ta harkiya ma Allah ya ce zan maka gafara Allah ya mana gafara ubangiji sarki rahama dama Allah yanda yake ran da ya lahul mahfuz da ake faɗa din nan da yace da alƙalamin kudura yayi rubutu abin da ya fara rubuta a jikin alƙalamin a jikin Allah sai ya ce ka rubuta rahamati sabaqat gadabi rahamar Allah ta riga ta riga azabarsa kuma saboda haka duk laifin da mutum ya aikata a bayan duniyar nan in dai bai mutu a cikin laifin ba yace Allah na tuba to Allah zai karbi tubansa kuma kun gani shine Allah yake ce mana ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnaqu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ko duk wanda yake ya cuci kansa da zalunci shine misalin mutum mazunaci ne mai luwaɗi ne mai cata ne mai shan giya ne makaryaci mahasadi annamimi dukkan dai laifuka wanda mutum yake to kar ya zaci Allah ba zai ji kansa ba in ya tuna girman Allah da kuma Allah ya ce kara abin ya ce Allah na tuba ba zan kara ba ya kuma daina Allah duk sai goge zunubi sai ta rabba komai a gurin saboda falal Allah to amma banda haƙin kuma yan uwa duk mutumin da ya cuci mutum dan uwansa to duk abin da ka cuce ko ka tuba ubangiji zai karɓi tuba wajen nasa haƙƙin Allah sai ya yafe maka amma haƙƙin mutum dan uwanka sai Allah ya sabi kuma Allah baya yafa haƙƙin mutum dan uwan mutum sai dai shi nasa haƙƙin in ka tuba ka bari dan tsoron su shi goge laifin sai ka tabda kuma kyakkyawan aiki a gurin ka kamar misalin shan giya ai kaga giya haƙƙi ne na Allah wannan ba haƙƙin dan adam bane haƙƙi ne na Allah Allah shine yace kar a sha giya domin bata shafi wani dan adam ba to idan mutum ya ce Allah na tuba da shan giya tunda haramun ci ubangiji ya ce zan maka gafara sai ta ran ta kiyama ba ya da zunubin shan giya ko kwaya daya sai ashe lokacin da yake shan giyar kuɗin da zai ɗiba ya sha giya watakila wani ne ya ba jari sai ɗebe cikin dukiyar wannan mutumin ya je sai giya sha ko kuma a'a dukiyarsa ce ma zai sha da ita idan ya je sha giyar sai ya to yana zage-zage inda ya tada jama'a ta zagin su ko kuma ya samu wani mutum ya daka to kaga wannan fa haƙin ƴan adam da ya zage su ko da ya dake su ko kuma da ya ɗebi kuɗin su ya sai giya to in an je ran ta alkiyama sai ya tara Allah ya yafe masa haƙin dokarsa da ya karya amma haƙin waɗannan bayan Allah kuma sai an caje an biya su kashan ku sharrin da yake kunshe da giya to lallai banda tsafi ba abin da yafi giya sharri sai tsafi wanda zai bauta gunki to shi kadai a cikin sabo yake gaba da mashayin giya in mashayin giya an ce ba zai sha giya ba sai ya ce Allah ƙarya ne babu shi ya ce manzo Allah kuma ƙarya ne alkurani kuma ƙarya ne mukamin sa kenan a zamanin da zai sha giya bai faɗa ba ko bai niyya ba in dai zai kurba to daidai da wanda ya faɗi wannan kalmar yake Eh? ya kuwa gani kuma idan mutum ya sha giyan nan aka ce wato da zai mutu a rannan ya sha giyar kenan ya mutu a je a binne shi da za ku tona sai go Allah ya mai da fuskar sayan mu kuma giya shari ce Allah kiyaye mu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ummul khaba'is dukkan munanan ayyukan duniya ita ce uwarsu giya musulmi baya shan giya duk mutumin manzo Allah fata yace in dai ka ga rashin imanin musulmi ya sa shi ya sha giya duk saban duniya kuma zai iya yi sai dai wanda bai niyya ba dan kansa kawai amma ba dan girman saban ba mashayin giya zai iya zai iya zina da kowace mace ce bare caci kuma bare kuma dara bare kuma zina abin duk da ka sani da ko mutum ne mutum in dai yana shan giya in ka ga bai kashe shi ba kwanansa ne bai kare ba amma shi kan in ka bata mai ya iya kashe ka Allah kiyaye mu to kun gani shan giya kenan an ce in mutum ya sha giya sai ya kwana arba'in yau in mutum ya je ya sha giya sai ya kwana arba'in bayan kwana arba'in din nan wato alal misali mutum ya sha giya yau gobe bai sha ba jibi bai sha ba har kwana arba'in bai sake sha ba yau ya sha to sai aka ce ya iya sallah kuma a auna ladan sallarsa na daga gobe har zuwa kwana arba'in da kyautar da yake da sadakarsa da zumuncinsa da taimakonsa da ko da azumi yake da karatunsa da komai na kwana arba'in a auna ladansu a biya shi idan aka biya shi a ɗora a kan mizani a gani dutse nawa ladan ya ɗaukar nauyi idan aka rubuta adabin sai a ɗauko zunubin shan giyan nan na yau in an ɗora to zunubin shan giyar ya fi wacce ibada kuma to ya ka gama shan giya in ya mutu yana sha dan haka musulmi ba abincin su bane na arna ne karambani ya kai su kawai yanzu kaga arne ba zai taraka wanke rubutu sha ba ba zai sha ba wai tsantsamin rubutu yake amma sai ga musulmi kuma ya tashi da karfinsa da komai wai shi yana da hankali kuma ya je ya ɗau giya yana sha ina musulunci anan Allah kiyaye mu saboda haka da yawa kake jin mutum a ce musulmi ne ya je lahira kuma ya shiga wuta to irin musuluncin kenan mutum dai in dai ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to hakika musulmi ne amma kuma wani aikin da yake yi to ba na musulmi bane ita dai kalmar shahada ita ce musulunci amma kuma ayyukan da za a tabbatar da mutum mumini su kuma daban su saboda haka sai mu kula jama'a a kiyaye giya ummul khaba'is kenan mashayin giya wanda Allah ya hana ma a taimake shi wanda ya taimaki mashayin giya kamar ya taimaki a rushe musulunci ne kuma giya iri iri ce karfa mutum ya ce giya ta kwalaba ko ko giya irin ta dawa da ake ta burkutu din nan ba su kaɗai ne giya ba giya tana da yawa yanzu nasara ya yi wa makida wacce musulmi suke shan giya ba tare da sun ɗau kwalaba ko ko wannan dafaffiyar ba sai su sha giya kawai suna cewa ko ba giya ba ce alal misali kamar irin ƙwayoyin nan da ake sha wato kaga kamar irin kafsan nan mai kada mutum kamar kowace irin kwaya dai in dai mutum zai sha ya rika maye to ita ma giya ce kawai ko da kuma da hayaki mutum zai zuci abin in ya maye to shi ma shi ma shi ma giya ne kamar wiwi din nan da ake sha duk giya ce ta ma wannan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ma khamara al-aqal huwa khamru duk abin kali ya canja to giya ne kullu muskirun kuma haramun dukkan abin da zai sa maye haramun ne dan an ce yanzu haka ko da fura ce aka dama idan aka dama ta a zuba mata nono mai kyau a zuba mata sukari mai yawan gaske a barta ta kwana ta tsami ga zaƙin sukarin nan ya yawa ga tsaminta na kanta ga daɗinta mutum ya sha ya cika cikinsa to in ya maye da wannan fura to giya sha kun gani saboda haka jama'a Allah kiyaye mu nasara ya kawo kai da iri iri ya sa mutane faman da lokacin ne da wannan tsuntsu yake cewa masu laifi ku nemi gafara Allah zai muku gafara to daga nan ne na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an katalhi ya hana kashe wannan surdu din nan wani tsuntsu ne can kasar Larabawa manzo Allah ya ce tunda yake wannan tsuntsu haka kukansa yake duk mutumin da ya kashe shi to ubangiji zai saka masa tsuntsun saboda wannan umarni da yake bayan Allah su nemi gafara wakila an ce inna sarda huwa allazi da dalla adama ala makanil baiti shi wannan tsuntsun kuma shine ya nuna wa annabi adamu gurin da ɗakin Allah yake a maka zaman da aka saukar da shi wani zalika wato saboda wannan yuqalu har akan ce lau asardul haram wato shi sardu dinnan alharam abin girmamawa ne ba a kashe shi wasa'ad inda ɗaiɗar jiyu wani tsuntsu shi kuma mai wannan sunan ƙala ya ce ya zo ya kuka kusa da annabi sulaimana ya ce a ta durma ma ya kulu kun san abin da wannan tsuntsun yake faɗa ƙalula sabon annabi sulaimana suka ce bamu sani ba ƙal ya ce innahu ya kulu shi wannan tsuntsuwa ta kulu tana cewa kullu hayyin mayyitun wa kullu jadidin bal ita kuma abin da take faɗa kenan kullu hayyin mayyitun wa kullu jadidin bal wato abin da wannan tsuntsun yake faɗa wa'azi ne yana cewa dukkan wanda Allah ya masa rai fa zai mutu ne sai dai Allah shine kadai ba zai mutu ba wa kullu jadidin bal duk abin da yake kuma sabo zai tsufa fa ku shirya mutum ya kula da ƙuruciyar da yake da ita to lalle zai zama tsoho in ko ya zama tsoho yanda ya ga ƙuruciya na nan a hankali bai san san da ta tafi ba har kuma tsufa ya shiga bai san shigarsa ba haka kuma mutuwa za ta zo bai san shigarta ba so da haka mutum ya shirya yanda dai mutum baya da hikimar da zai gane ran da ƙuruciyarsa ta ƙare ya ce ni kam na gane rana kaza ƙuruciyata ta ƙare na tsufa ba mai hikimar da zai faɗi wannan haka kuma ba mai gane lokacin da zai ce zai mutu wannan tsuntsu abin da yake wa'azi kenan wasu har inda hu haɗafatu wato wata tsuntsuwa wacce ake ce mata haɗafatu faƙala ta zo ta kuka wajen annabi sulemana yana zaune da jama'a ta ce a ta daruna ma ta ƙulu annabi sulemana ya ce kun san abin da tsuntsuwan nan ta faɗa ƙalula suka ce ba mu sani ba ƙala annabi sulemana ya ce inna ha ta ƙulu ita wannan tsuntsuwar abin da take faɗa ita kuma a kukanta qaddimu khairan tajiduhu qaddimu khairan tajiduhu kaji kukanta kenan ita kuma wa'azin da take wa mutane kenan ku gabatar da alheri zuwa lahira kwa ɗauki abinku ku gabatar da alheri kwa samu abinku ita kuma tsuntsuwa kenan ku kaga wannan ya daidai da ayar alqur'ani dan ubangiji ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da muka gabatar na alheri da kanmu to za mu same shi a wajen Allah a maimakon ka ce sai ka mutu za a tara jama'a a yanka saniya a yi maka sadaka a tara mata suna rawa ana shirya zina a gurin da tuwaye-tuwaye da komai da komai har da buɗa da sharri to kai kai sadaka da hannunka mana sai mutum ya ki aikata alheri da kansa yana ta sharri sai ya mutu kuma a ce za a yi gayya a yi masa sadaka ai kaga wannan abu ko da an samu lada to a gurin akwai zunubi duk gunda ka sani an haɗu da mace da namiji wallahi ko karatun alkur'ani yake taron ya ɓaci sharri ne taron ko alkur'ani yake karanta ka ga mace a cikin maza to taron ya lalace dan ubangiji tsine mutanen albarka yake saboda haka da mata da maza wari su ake duk taron duniya ba inda mace da maji za su haɗu da mace da namiji su hargitsa ya zama kuma Allah ya ba su lada sai taron aikin arfa kadai banda aikin haji ba inda mata da maza za su haɗu gurin kuma a samu alheri sai taron aikin haji shi Allah ya wannan hususiyar kadai ku kawo ku wannan taro ba na sha'awa bane mutum ne da likafani ke ma da likafani to me za a yi gurin kuma to Allah shirye mu wasar inda hu to zamanin nan kuma famin samma zamanin da wannan tsuntsuwa take wannan kukan da manzo Allah ya ji labari sun manu hiya rasulullahi sallallahu an qataliha manzo Allah ya ce ita ma kar a kashe ta wakila an ce inna adama kharaja min aljannati wato annabi adamu da aka saukar da shi daga aljanna kai ta kayan Allah ta'ala washata sai ya ce ubangiji zama ni kaɗai fa ya ishe ni Allah ka ɗebe min kewa fa ana sawullahu bil khadab sai ubangiji wato yayi masa ɗiban kewa da jemagi shine da khadab din nan jemagi sai ya zo ya zauna tare da annabi adamu ka gani wannan tsuntsun jemagin kaga ba a kashe shi kuma ba a cin sa saboda wannan darajar ne ba mutumin da zai kama jemagi ya ce zai ci kada kanka ma baka sha'awarsa wal zama hal buyutu ubangiji kuma ya lamzanta mata al buyut dakuna wato aban nan wato wannan ba jemage wannan ta cikin zaurukan nan wacce take shiga eh eh wannan irin ta me yin gidan nan da ƙasa zuwa gashi haka to ita ce ubangiji kuma ya lamzanta mata kaga ba a cin wannan tsuntsuwar ba mutumin da zai zo ya ce zai kawo yara ma ba sa ci tun daga da annabi adamu ta zauna tun duniya ba ko mutum daya zamanin ubangiji ya bata wannan darajar to zamanin nan Allah kuma ya lazamta mata dakunan mutane sai kun gama dakin ku duk kun gyare sai ta zo ta shiga ba ruwanta a ciki kuma sai ta zo ta ce ai kuma ba ku iya daki ba sai ta kuma yin dakin ta a ciki kuma ba za ka kore ta ba sai ka kyale ta sai ka ji ana ku kyale ta kar ku taba ta to ka gani la tufariqu bani adama anisan lahum ba ta rabo da dan adam duk inda mutum ya yi gida nan za ta je ita ma tana ɗebe kewa da shi kamar yadda ta ɗebe wa annabi adamu قال وما ها أربو آيات تنطور أكوي على بما ماكي نقدر الله ومن كتاب الله wato daga kuma littafin ubangiji lawan zanna hazal qur'ana ala jabalin ila akhiriha wata muddu sautuha bi qawli al-aziz al-hakim kaji abin da take karanta kenan ita kuma wannan tsuntsuwar lawan zana hadha al-qur'ana ala jabalin ha'i zuwa sura ita kukanta kenan to idan ta zo din nan azizul hakim sai ka ji ta ja muryarta a gurin to ta kai iya bakin nan din kenan Allahu akbar wa hadaran hamamatun inda Sulaimana sai wata kuma kuciya ta gangaro nan gurin da Annabi Sulaimana yake zaune da jama'arsa faqal sai tsuntsuwa sai Annabi Sulaimana yace a ta duruna ma ta kulu yanzu kun san abin da kuciyar nan take faɗa a kukanta kalula suka ce bamu sani ba ya Nabi Allah qala sai Annabi Sulaimana yace innaha ta kulu ita tana cewa ne subhana rabbiyal ala adada ma fi samawati wal ard wato tsarki ya tabbata ga ubangiji madaukaki adadin dukkan abin da yake sama da ƙasa take faɗa ita kuma irin kukanta kenan wasa kamariyun wani tsuntsu da ake ce kamari inda Sulaimana ya zo ya kuka ga Annabi Sulaimana fa qal sai Annabi Sulaimana yace a tadrura ma yaqulu yanzu kun san abin da tsuntsun nan yake faɗa qalu la suka ce mu sani ba qala innahu yaqulu subhana rabbil azim al muhaimin shi kuma abin da yake faɗa kenan tsarki tabbata ga Allah babba kuma wanda yake gwani a cikin aikinsa kala kabun kabu ya bada labari masanin attauran nan da ya zama sahabban annabi wa hadda sawan sulaimana annabi sulaimana yayi masa hadisi ya zantar da su ba kalar gurab sai hankaka yace ya qulu allahumma al'anil ishara wal hidata wato shi in hankaka ya qulu shi hankaka yace Allah ya nesanta waɗansu tsuntsaye wato daga rahamar Allah hadda hidata shirwa ka san shirwa ita ma azabu asali ko duniyan nan zai mutu zai lalace zai kare tas sai dai zatin Allah kaga abu shuwa kake faɗa kenan kaga Allah ba ta mu Allah ya nesanta waɗansu tsuntsaye wato daga rahamar Allah har da hida'ata shirwa ka san shirwa ita ma azalimi kalikun illa wajhahu mutu zai lalace zai kare tas sai dai zatin Allah kaji abin da shirwa take faɗa kenan kaga Allah ba ta mu'jiza ita kuma saboda wannan tauhidin nata duk irin yanda mutum ya kai da abin sa shirwa sai ta kwace mar abu komai girman sa saboda ismin da take rike da shi walƙaɗatu wata tsuntsuwa da ake cewa kaɗa mai tashin nan da gaske wadda duk tsuntsu ba mai ɗaga ta ƙanana da kulu tana ta man sakata salima wato wanda ya shiru ya tsira duk mutumin da baya yawan surutu to ya tsira kaji ta kuma abin da take faɗa wannan manzo Allah ma haka yace yace man sakata naja haka manzo Allah yace man sakata naja duk wanda ya shiru to ya tsira idan dai aka yi magana aka yi ta aka gama kaf baka ce komai ba to ko abu ya ɓaci a gurin ba za a sa da kai ba ban gani ba na ji na gani mutum ya shiga uku ita abin da take faɗa kenan dama shi harshe ba saboda maganar da yake yi ba ubangiji ya ce masa dama dukkan abin da yake jikin mutum harshe shine uban shari duk abin da Allah ya halitta jikin mutum wato in ba zuciya ba wanda ya kai harshe a shari kuma domin ita zuciya ita ce mai itikadi idan ta kullo shari in na faɗa ne sannan kuma harshe ya faɗa da aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in za ka faɗi magana ko da wani zamani ka auna ta tukuna a ajiye ta a mahalli uku kamun ka faɗe ta in ka shirya za ka yi magana ko a cikin mutane ko kai ɗaya ne kowane irin abu ne sai ka ajiye shi guri uku tukun sannan ka bayyana na farko yayin da ka tuna abin ka ce bari in magana kaza ko labari ne ko wata magana ne ta hira to dama da ka tuna maganar sai ka ajiye ta a zuciyarka kamar misalin minti ɗaya kana tunanin in faɗa ne ko in bari kar magana nan faɗa abin kuma ta jawo wani sharri sai ka ajiye ta minti ɗaya a nan sai ka ɗago ta daga zuciyarta daga kan zuciyar sai ka ɗora ta akan harshen nan ma magana kana shawara ko in faɗa kana tunani ko za ta zama kaza ko wani abin nan yana so ko baya so ko maganan nan ƙarya ce kada in faɗa kuma a zo a tambaye na ƙure ni ko kuma ƙazam ne wani ya faɗa karan faɗa a ja bakina sai ya minti ɗaya dai akan harshen daga nan kuma sai ka ɗago ta daga kan harshen sai ka ɗora ta tsakanin leɓanka na sama da na ƙasa a nan za ka ajiye ta kana daɗa tunawa yadda za ka yi ka faɗa to da ka tuna wannan kashi uku to insha Allah in ka faɗa ba za ka yi kuskure ba kaga shine kaji da Hausa ana cewa da mutum ya farar da baka ya faɗi magana bai tuno komai bai tantauna ta a zuci ba to gara ce ya cusa a cikin jama'a ya fi zaman lafiya domin ya ka da ya ma dariya kawai to wata maganar in kai barata ita sai a kawo mutum a ɗaure shi a rasa kuma mai belinsa kowa ya je a ce ba beli magana ta ja masa saboda haka wannan tsuntsuwa ka ji abin da take cewa man sakata salima wanda duk ya shiru bai ce ba to ya zauna lafiya to shine wato wal bagba wato ita kuma a bannan gaggafa da kulu tana ta wailul limani duniya hammahu wailul limani duniya hammahu kaito azaba ta tabbata ga wanda baya da wani kokari sai duniya kadai azaba ta tabbata ga wanda baya da wani kokari sai duniya kadai shi ba ruwansa da yawan salatin annabi ko tasbihi ko karatu alqur'ani ko zuwa makaranta ko sallar nafila ko azumin nafila shi dai inda yaji za a samu taro ko da daddare ko da rana ya je gurin tace kai tansa duniyar da zai gama gyarawa kuma ya tafi ya batta ya je shiga kabari bai kai komai me yayi tace wannan mutum ya haɗu da azaba kaji ta kuma abin da take mana wa'azi kenan wadda da'u wato shi kuma kwado ya zo ita ta matar kwado ce ta zo gun taron annabi suleiman na cikin sabansa ta kul tana cewa subhana rabbiyal quddus subhana rabbiyal quddus abin da take faɗa kenan sarki ya tabbata ga ubangiji wanda yake tsarkakakke wal bazi shi ko shaho namiji da ya zo ya kul yana ta subhana rabbi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga ubangiji na tare da gode masa wa surdan shi ko kado da izo ya kulu yana ta subhanal mazkur bi kulli makani kaji kuma subhanal mazkur bi kulli makani sarki tabbata ga abin ambato a ko ina shi kuma abin da kado yake faɗa kenan saboda kaga kado saboda wannan addu'a in ya nutse a cikin ruwa in ya ga dama tun safe sai kai gobe fito ba yunwa kuma ba za ta yi komai ko ishirwa ba yana nan a ciki in ya ga dama ma sai ya kwana biyu a cikin ruwan sau da wannan ismi da Allah nufin shi ke karanta ya ce tsarki tabbata ga sarkin da yake abin ambato a ko'ina don haka ga an ce yanzu haka wato a yi taro ku zauna kamar ku bi da abokinka ko ku uku ko ku hudu ko ku goma ko ku ɗari a yi wani taro dai har a gama gurin ba a ambaci Allah ba ba a yi wani wa'azi ba a gurin wanda zai muku amfani ba ambaci addini ba ba ambaci wani abu wanda yake manzo Allah ya ce kaza ko Allah ya ce kaza ba har aka yi taron aka gama to ubangiji ya tsina wa taron duk gaba daya kowane irin taro ne in dai an yi shi an gama ba ambaci Allah ba ambaci manzo Allah ba tare da girmama Allah kuma da kuma girmama manzo Allah in dai ba a samu ɗaya ba to Allah ya tsine wannan taron saboda ka gani shi yasa wannan kado yake wannan addu'ar yace Allah shine abun ambato a kowane guri mutum yake ko a tafe ko a zaune ko a daka ko a waje ko dare ko rana ya zama dai mutum yana yin ambatan Allah kowane hali shine yake kawo cika kuma da kalmar shahada duk mutumin da harshen sa ya saba da ambatan Allah yayin da zai mutu sai Allah ya sa ya mutu da kalmar shahada wanda ko duk aka ji zai mutu ya ce la ilaha illallah wanda duk ya kokonto da zaman mutumin nan dan aljanna to shi mutumin ya zama dan wuta duk mutumin da ya mutu da kalmar shahada to hakika dan aljanna ne ko da za a yi mar azaba sai dai yar kaɗan saboda haƙƙin bayan Allah Allah ya fitar kuma ya mai da shi aljanna da Allah ma an ce irin su Allah a taskarsa yake ɗiba ya biya duk mai bin su bashi duk wanda ya ka karar wannan wanda ya mutu da kalmar shahada ya cuce shi sai ubangiji ya ɗauka ya biya wannan ma ya ga ubangiji ya ɗauka ba zai taɓa masa aikin su farilla ko nafila ba Allah ya sa shi ne ake cewa Allah ya sa mu cika da imani to imanin kenan mutuwa da kalmar shahada yawan abin da yake kawo ta kuwa bin iyaye da bin iyaye da rashin wasa da sallah da kuma yawan ambatan Allah ala kulli hali shi ke sa a cika da kalmar shahada Allah ya ba mu ikon haka kun gani jama'a wato shine yasa in za a kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka je za ka kwanta a gun bacci wato abin da ake so mutum ya gama maganarsa da shi kaf a iya kwanciyarsa in ya kwanta ya karanta shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim inna dina inda lahi islam ya karanta wannan kafa uku ya kwanta in a wannan daren zai mutu Allah ya soya da sai Allah ya sa ya mutu da kalmar shahada ko daga baccin ma zai wuce zai mutu da kalmar shahada domin ya ita idan kuma ya farka da ciwon ajali to duk ran da zai mutu Allah zai sa ya cika da kalmar shahada haka manzo Allah ya faɗa jama'a duk alƙai manzo Allah ne ya sanar da mu ni kuma na sanar da mu cewan aya ka san manzo Allah bai taba ganin abin da zai wa al'ummarsa wato amfani ko da misalin kwayar zarra ne bai gaya mana ba daga cikin sharrin rashin imani Allah ya sanar da mutum abin da zai wa mutane alheri duniya ko lahira mutum ya ɓoye abin ya ce wai sai ɗansa ko jikansa me za ka yi da shi ɗanka da jikanka da ba zai ma amfani lahira ba yau ma la yanfa'u malun wala banuna fa Allah ya ce mata ko yau ma yafirul mar'u kuma min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani wanda ba zai taimake ka lahira ba ka ce kai ka ɓoye komai ba za ka taimaki bayan Allah ba sai ka je lokacin ilimi a bayyana shi kowa ya ji wanda ya diya aiki da abin da mutum ya faɗa to insha Allah Allah zai baka ladan ko bai ka san bai san ka ba ya ji labari an ce Allah ya ce kaza yayi sai Allah ya baka kamasho a ciki abin da ya bari sai Allah ya baka kamasho abin da ka bashi ya ka duniya ko lahira sai ya bashi ma to dan naka da ka ajiyewa watakila fajiri ne in ya samu ni'imar kuma ya tara shegu a tayin abin in an yi zunubin an yi zunubin kana kabari a kai maka azaba saboda haka kaga manzo Allah shi ba uban kowa bane annabi ne kadai Allah ya shi ya'yansa ko guda ɗaya ba wanda ya saura kamun ya ya bar duniya sai na na Fatima ita kadai amma dukkan alherin duniya sai da manzo Allah ya bayyana shi idan kuɗi kake nema manzo Allah ya gaya ma yadda zaka samu in nisan kwana kake so ya gaya maka ya'ya kake so ya gaya maka mata kake so ya gaya maka sarauta kake so ya gaya ma aljanna kake so ba abin da manzo Allah har kuma ya koma ya zama likita don manzo Allah sai da ya koma mukamin likita kuma bayan ya gama sha'anin addini ya zama kamar likita ya ce ciwo kaza in ya samu mutum ya nemi kaza abu kaza kuma ko da ba ciwo in an ci yana maganin kaza haka ya littafi guda ajiye mana saboda taimakon mu kawai dan manzo Allah ya ce yana wato tsakanin mu da shi kamar misalin akwai wani kwaro yana nan ana ce masa fada wuta shi fada wuta al'adarsa idan ka hura wuta dama da ka hura da ya gano ta malam sai ya sheko da gudu zai kone kai kuma kana ganin sa gashi katan kwaro malam sai ka sa hannu ka ɗauke sai ka jifa da shi jima ka an malam sai ga ya sheko da gudu zai kuma shiga idan ka ɗauka ka kai shi bayan gari sai ya take biyo hasken shi dai a iya kone ya zama gawayi ba to ba zai daina gudun nan ba to haka manzo Allah ya ce haka yake da mu ya ce duk abin da zai cuce mu a duniya ko lahira sai da manzo Allah ya rubuta mana ya bar mana dan kar mu je mu fada abin amma sai mu ketara mu ketara saboda san duniya mu fada halaka kuma Allah kiyaye mu jama'a mu karbi nasihar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wasaha darajin inda Sulaimana wani tsuntsu da ake ce daraj ya zo ya kuka gurin zaman annabi Sulaimana da jama'arsa faqal sai annabi Sulaimana ya ce a ta duna ma ya kulu yanzu kun san abin da tsuntsun nan yake faɗa kalula suka ce bamu sani ba qala sai annabi Sulaimana ya ce innahu yaqulu yana ce ar-rahmanu ala arshi stawa ubangiji mai gama kowa da baiwa a duniya ya rinjayi gadon sarauta su dan ba a ca ubangiji ya daidaita a gadon sarauta in mutum ya fassara wannan da haka to yayi kuskuren fassara ba a cewa yanzu a zahirin fassara ubangiji ya daidaita ne akan gadon al'arshi to amma mai fassara zai ce ya rinjayi gadon al'arshi dan ba gadon da zai dauki Allah shi ya gada saboda ba jiki bane baya bukata kuma zama sai a ce ikonsa ya rinjayi gadon ya yi gadan ne dan sarauta ya bashi kawai ka san an ce gadan ya ninka duniya sama da ninki bakwai a girma an ce in aka ɗauki duniyar nan ta ma aka ɗora akan gadon al'arshi sai ya zama kamar ka samu katon faifai ka ɗauko zobe a yatsan ka ɗora a tsakiya haka duniya za ta zama akan gadon al'arshi ɗin Allah ya shi ne ya haɗa mar komai ƙafafunsa ɗari uku ne aka ce da sittin ƙafar gadon kowace ɗaya tsakanin wannan ƙafa zuwa waccan a faɗin faɗin kamar misalin daga bangon duniya na yamma ne zuwa na gabas tsakanin ƙafa da ƙafa kuma kan a kewaya shi ma haka gadan yake amma ba na zama bane na mulki ne Allah ya shi kawai mala'ikun da suke gun gadan sun tambayi gadan suka ce al'arshi ka gaya mana sufar ubangiji yace ubangijin da ya halice ni suka ce eh ya ike ne an ce gadansa ne kai yace eh ni gadansa ne shi yayi yace amma ku da kuka tambaye ni kun fi ni sanin sa ni ban taba sanin sa ba shi ma gadan bai san Allah ba saboda gado ne na mulki kadai Allahu akbar ai mai jiki mai gajiya da wani aiki shi ko mai neman bacci shi ke hawa kan gado Allah baya gajiya ba kuma ya aiki da jiki irin namu aikin da ya so yi kawai kun fai kun ba kuma baya bacci abin da yake ka bacci dama neman hutu ne to Allah me yayi zai huta ba jini ne da shi irin namu ba jini shi ke ka gajiya har ya ka bacci to ba irin halittar mu bane abin duk da mutum ya tuna a takaice kenan sabanin Allah da abin halittarsa abin duk da zuciyarka za ta iya tuno shi a halitta to ubangiji ba irin haka bane ubangiji bai wa mutum tunanin yadda yake ba yanda duk ka tuna to ubangiji ya saba wannan tunanin naka sai dai ka tuna cewa yana ji yana gani masani ne ba jahili bane to wannan haka ne amma jinsa kuma ba irin nan bane dan shi jinsa ba da kunne bane ka san al'adam mai kunne abin da ya saurara shi zai ji yanzu a karatu gashi dama da kai karatu hagun makaɗa na yi to in dai ka saurari makaɗa to baka ji karatun ba kuwa in ka saurari karatu ko baka ji abin da kiɗan yake faɗa ba to kaga jin kunne kenan to jin ubangiji kuwa da yake ba na kunne bane yana jin duk abin da ake daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai yana jin munan abin da muke da kuma na ƙasa ta bakwai da tsuntsaye da dabba da na cikin ruwa da mai kuka da harshe da wanda yake tsutsu duk ubangiji na jin su gaba ɗaya na ji kuma daban-daban to irin jin Allah kenan ka gani ganinsa kuma ba irin nan ba yana gani kam amma ba da ido ba domin al'adar mai gani da ido inda ya sa fuskarsa nan ya gani bai gano baya ba Ubangiji kuwa yana gani, yana gano na sama da ƙasa da na ruwa da na ƙarƙashin ƙasa da babban abu da ƙanƙanan abu Allah na ganin su gaba ɗaya na ganin musu kowanne da ɗaiɗai kuma ka ji irin ganin Allah kenan. Allah abin tsoro. Wannan su ne ake tunawa a gane Allah cewa Allah mai iko ne kuma a ji tsoronsa. Domin Allah da zai bar abu ya ɗauke kiwonsa daga kan abu ko da ƙwaro ne rannan ƙwaron ya mutu. Kiwon Allah na tare da kowane abu. in kuma Allah ya kyala mutum baya bashi wani abu to duk abin da mutum yake da shi kuma sai ya kare sai ya saboda haka Allah na tare da mutum ala kulli hali ko bacci ko a farki kuma kaga Allah ɗaya ne inda duk mutum yake kuma tare suke da Allah da na kirki da mungun mutum da gun kirki da gun da ba kirki ba da dukkan halitta Allah na tare da su amma kuma Allah ɗaya ne kaji abin da wannan wato kwaran yake faɗa wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace adiku iza saha shi idan zakara ya yi cara yakan ce uzkurullah ya gafilun ku tashi ku ambaci Allah ya rabkanannu ka san zakara haka iki yanzu aka zakara idan aka jima aka gama hira kamun a ce ma gari ya waye ya yi cara wani sau arba'in duk lokacin kuma ka san zakara yana da wani al'adansa wanda manzo Allah ya faɗa mana wacce Allah ya bashi baiwa wato ta saba irin tamu shi zakara dan an ce a can gadon al'arshi din a can inda yake wato akwai akwai wani zakara fari sal a gurin Allah ya kwantar da shi to zamanin duk da wakatin sallah yayi da wakatin karbar addu'a wakati mai falala duk zamanin da ya zo to Allah yana nufa wannan zakaran sai ya cara to duk zakarin da suke duniya sai su ansa cara kuma shi sa duk zamanin da zakara ya cara in kana bukatar wani addu'a to tashi alwala kama akwai wani wakati da yi in dai ba wakatin sallah bane to wakatin addu'a ne wannan zakara a karkashin gadon sarauta ubangiji anan Allah ya ajiye shi fari ne sal aka ce da yayi cara sai Allah ya jiyar da dukkan zakaran duniyar nan su kuma sai su kama ka gani shi sa shi zakaran abin da yake cewa ku tuna Allah ku ambaci Allah ku roki Allah ya kura kanannu mutum yana da bukata ya kwanta ya ta bacci mutum na da bukata a ce kuma shine kaji wato aka ce masu faɗa wani mai wa'azi da fullanci mujaddadi yana cewa ya muhara ɗana hara walo hara huntata murad ko ka cika cikinka da abinci dare da rana sannan ka je ka yi hira da jama'a iyakar dare da yin dama karfe bakwai ka cika koyi ka tafi hira kenan a faɗi wannan a faɗi wannan a faɗi wannan ka kai har karfe goma sha ɗaya kana hira ko ka tafi gidan suleiman kuna ta ihu kana kallon kafirai kuna dariya ko ko mutum ya tafi gundara sannan kuma idan ya kwanta ya dinga ko ya farka to mutum har ya mutu ba zai ci bukatarsa ba cikin waɗannan dole mutum ya rage wani abu ko ka rage bacci ko ka rage ci ko ka rage surutu ka zaɓa ka ɗaita maza ka je ka nemi abin da za ka nema in karatu ne ka je ka ta yi ka manta da zance idan kuma addu'a ce ka bar zance kai addu'a idan kuma sallah za ka in neman kuɗi ne kuma sanda ake hira kama sana'ar ka in kasuwa za ka in sana'a za ka kama amma in dai hira ce aikin ka to bukata ka ba za ta biya ba ha kuma in mutum dama an ce ka sanatun naumi tumitul qalbi yawan bacci shi ke kashe zuciyar mutum duk wanda Allah ya dora musibar shi dai ya kwanta ya bacci dare da rana to zuciyarsa kullum mutuwa take Allah kiyaye mu jama'a a rika tashi kai zakara yana tar da mu yana ta mu tashi mu roki abin da muke so mu dinga ambatan Allah ya rakkanannu wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama manzo mai tsira da aminci ya ce annasaru idza saha wato ita wannan mikiya yayin da ta kuka bala ta kance ya ibn adama ya kai mutum ish ma shi ita fa akhirukal maut ka yi rayuwa irin wacce kaga dama ka ji inji mikiya kenan ita kuma abin da take mana gori kenan ta ce yi irin rayuwar da kake so amma ƙarshen ka mutuwa idan ka ga dama ce nema ba za ka yi sallah ba irin rayuwar ka dai kin sallah ko to ta ce yi kar ka yi sallah amma dai ai za ka mutu idan ka ga dama ita shan giya dare da rana kullun zauna cikin maye kar ma ka watsaki ko sau daya ai dai zaka mutu katar da Allah in ka ga dama tare a gidan Sulman in an gama na dara tar da kai da safe a gurin har daren ya zo za dai ka mutu duk abin da ka ga dama ita kuma ka take ta yi abin da ka ga dama karshen ka dai ka mutu in ka mutu kuwa ƙasa za a sa sa ka ƙasa ba da kuma yi ma tambayoyi to kaji ita kuma abin da take mana wa'azi jama'a mu yi kyakkyawar rayuwa to wai za sa alqab wato ita kuma gaggafa in ta yi kuka in sun taru qala takan ce fil bu'd minan nas rahatun fil bu'd minan nas rahatun ita kuma abin da take faɗa kenan in ka ne santa da jama'a yayin da suke aikata barna a nan ne ka huta amma in ka ce koyaushe kuna tare da su to lalle ba za ka huta ba ita kuma abin da yasa kaga kenan ba ka ganin ba ka ganin ta a cikin mutane sai tafi jeji can ta zauna ita ba za ta zo cikin gari ko da rana ɗaya ba to dama jama'a inda ake amfani da su a wajen aikin alheri idan kaga jama'a suna yin karatu ku jego in suna wa'azi ka jego in ana ilimi ka jego in ana jana'iza ka jego idan ana masallaci ka jego cikin jama'a amma in ba waɗannan ba kuma to zaman ka kai ɗaya fi ma alheri dan ka yi karatu ka yi tafakkuri ka kuma ambaci Allah ka yi tasbihi ka yi sallar nafila in kai ɗaya ne amma ka samu mungun mutum aboki mai son hira to ya kashe kansa ya kashe kai ma dan ba za ku amfani komai ba sai dariya Allah ya kiyaye mu wai za sahal kamburu wato wani tsuntsu da ake ce masa kamburu in ya kuka yakan ce ilahi al'an mubagidi ali muhammadin shi kuma abin da yake faɗa kenan yana ubangiji Allah ka nisanta makiya zuriyar manzo Allah Allah ka Allah ka nisanta su da rahama duk mutumin da baya son zuriyar manzo Allah Allah karka ji kansa ita kuma addu'a ta kenan saboda kaga idan mutum aka ce maka yana kin sharifai kaga Allah ya kora masa kin sharifai to dama dan wuta ne wannan mu so sharifai da kyau mutane ne masu daraja Allah fifita su da kowa mutum yake inda duk ka kai da karatu a duniya to sharifi ya zarce ka domin yana da nasabar da baka da ita ba ka samun karatu ka ce na yi karatu shekara ɗari ko kana tashi sama dan ilimi to ba za ka ce na kai daraja ta na dangana saboda ilimi na yau da ni da manzala mun haɗa jini ba ba za ka faɗa haka ba to shi ko sharifi dama jininsa da na manzo Allah suke tare haka manzo Allah ya ce ya ce duk mutumin da ya ƙi su kuma ranar ta alkiyama ba ruwana da shi so da haka mu so su halin su in ba mai kyau bane dan kansu amma kyakkyawar kauna a zuci da kuma rashin ci musu mutunci da rashin zagin su dan manzala ce in mutum ya zagi sharifi ba da laifinsa ba to shi ya zaga wanda ko ya zagi manzala a nan duniya dama hukuncin su kisa to ka gani mutanen da darajar su ta wuce su ci sadaka sharifai ai da can zamanin da manzo Allah yake nan da bayan baya nan zamanin halifofin nan da aka yi sharifai ba su ba sadaka sun wuce nan cewan ka ba sadaka ma ai ka wulakanta su ne sai dai a rubuta musu a baitul mali abin da ya ishe su ko ko da aiki zamanin wato a yanzu haka a yanzu haka zancen da ake sharifi haramun ne ka sa shi aiki in kai ba sharifi bane mutum ya zo yana sharifi ka ce ya zo ya maka gini ko ka ce ya zo ya maka kwaba ko ya maka wani faskare dan kai kana da kuɗi ka sa jika manzo Allah wannan aikin haramun ne sai dai in ya zo neman aiki ya ce ina so ka sa ni aiki in dai ba kamar ka bashi jari ko tsaron wani kanti ko rumfa ya rika sayar da sayarwa ba in dai aikin karfi ne wanda zai jawo aikin wahala ne to in ya zo nema wajen ka sai ka alheri ka bashi ka ce wannan aiki dama mutum kaza ne muke nema ya sidi kuma duk an cika amma ga wannan naira ɗaya a sai ruwa a abin nan ka sallame shi da haka amma in kana bautar da su to ran ta kiyama za ku haɗu da Allah Allah ya ba mu albarkar su manzo Allah ran da zai bar duniya sai da ya bar wasiya da su yace a kula da su yace duk mutumin da yake son su shi yake so wanda duk yake kin su kuma shi yake ki amma in sun saba Allah kuma za su je su haɗu da Allah wannan haƙƙin su daban bai saryan musu kuma da in sun yi zina a yi musu bulala ko kuma a jefe su mutu ba bai saryan musu da in sun sha giya ko sun yi ƙasa kuma a yi musu bulala tamanin ba saboda daraja wannan hukunci ne na shari'a Allah ya ce ayi Allah ya ba mu albarkar su to wai za sa al-khatab har yanzu idan al-khatab ya sake yin kuka yakan ce alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshen ta wala dallina fa yamuddu fa yamuddu biha sautuhu kama yamuddu al-qari'u in yazo wala dallina sai miƙe muryarsa ya ja dan haka ba a so mutum ya ce wala dallin ya ja gaba daya a ka ja shi sosai wannan gurin to ka gani mun kai ba wannan kuma wa utina al'ilma da ah, annabi Sulaiman ya faɗa dinnan min kulli shay'in qala an ce ta- zalika ta dusan bi ni'matillahi wato yana zantar da ni'imar da Allah ya bashi ne wa shukuran da nuna godiyarsa alama a dahu bisa abin da Allah ya bashi qawluhu wa ushira da Sulaiman junuda to mu je gaba ko وأوحي لسليمان مم؟ وأوحي لسليمان داود من ba الج- shi ba da Sulaiman junudu min aljanna wal insi وأوحي لسليمان دا- جنوده من الجن والطير فهم يوزعون
Mm, to shine wai shirin ubangiji ya ce aka taro wato ga annabi Sulaiman gaba ɗaya Allah ya ce to da aljanu da mutane da tsuntsaye ku taru a wajen annabi Sulaiman duk zai muku jawabi wato ya hau gadon sarauta Allah ya ce da aljanu da mutane da tsuntsaye duk ku je fada annabi Sulaiman fi masirin lahu in zai tafiya ma ku je gaba ɗaya ku raka shi hum yuzauna kuma har abada inda annabi Sulaiman yake yana tare da waɗannan din tun daga ran da Allah ya faɗa haka inda duk zai shi ko bayan gari ko tafiya ta kai mil goma ko ishirin to dama yana tare da jama'ar tsin jama'ar mutane su ne in dama an ce wato shimfiɗarsa tsakiyar ta inda za a ɗora masa gadansa to dama da shi mil bakwai ne hagun da shi mil bakwai gabansa mil bakwai bayansa mil bakwai haka shimfiɗar da duma take da duma kuma aljanu ne suka yi ta daga ita ba a sake yin ta ba har yanzu irin wannan saka sannan kuma da duma inda ake idan zai tafiya sai a fito idan ya leko sai ya ce iska kito za mu guri kaza iskan nan mai kada ganye dama sai ta zo sai ta shimfiɗe a ƙasa sai su ɗauki aljanu da mutane a kama da duman nan sai a shimfiɗa ta akan iska idan an shimfiɗa sai ya ce a ɗauko gadaje kujeru kenan mara a sa gadansa a tsakiya sannan a kawo kujeru a kewaya na mutane a kuma kewaye waɗannan na aljanu sannan a kuma kewaye baya kuma na dabbobi ne waɗannan a nan za a zauna ana tafi annabi Suleiman na yin jawabi yana yin jawabi sai ya ce to iskar ta tashi iskar in yana so ta yi sama kamar rabin mil nan za ta tsaya in yana so ta kai mil ɗaya nan za ta tsaya a tudu sai ta rike ce doguri kaza za mu kawai malam ta tafi kenan in sauri yake so ya ce tafi da sauri in yana so a hankali ya ce mu tafi a hankali yana yana jawabi ba ruwansa ba wani tuki ba wani wahala ba fargaba kuma kar a rikito kaga yanzu ma da, da, da masu sarautar duniya na yanzu suka samu jirgin sama ma munna ake ana ta ce an samu abin daɗi tafiya kurkusa wata ran a rikito kuma a ƙone to annabi Sulaiman bai taba rikitowa ba shi iska ce ba tuka ake ba mai ake sa bare ya kare ayi gobara Allah ne ya yarje masa haka amma bai taba ramo sallah ba duk da wannan mulkin inda za a je a gama kuma a dawo Allah ya ce ni na hore maka wannan Sulaiman yusabuna malam suna korawa suna tafiya har aje inda za a je kuma san waɗannan sun fi ƙarfi min al-ima min al-amakin al-ba'idati ah, wato suna zuwa masa daga gurare na nesa wa kana lahu nuqaba'u akwai shi da sarakuna kamar misalin nuqaba'u din da ake faɗa kamar abin da ake cewa nuqaba'u kamar nan Najeriya naqabi ɗaya kenan kamar irin su Ghana kamar irin su Cameroon kamar irin su Chadi wato guda ɗaya ɗaya din nan ko ina kowane bangaren ƙasa amma dukkan su shi kafa kuma duk duniya gaba ɗaya ta su ci shi shine shugaban duniya su kuma shuga- shugabannin yanki yanki haka ya kakkafa su to duk in zai tafiya waɗannan sai ya ce sarakunan su zo sa'i ɗaya malam wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo Allahu akbar wato t- tarda wulal askari ala akirihi wato liya la qadimu fi sairi kaji yanda ake yi kuma idan aka gama abin ai, Allah da iko yake kaji idan aka gama hawa wannan wannan abar wannan iskar to kuma sai ya ce da askarawa su kuma su wuce gaba su ne a gefen wannan wannan da su zauna su ne masu kula da wani guri inda za a je mai kyau da wanda ba kyau suna kula su kuma kar wani abu ya ya- ya rikice a a sha'anin amma kuma ba dan su kyare shi a rasa ko lafiyarsa ba yayi su ne kawai dan ba da kwarjini ga kafirai da kuma aljanu domin a zamanin aljanun fa kafirai ne a zamanin kuma akwai kafirai tsantsa masu bautar gunki wanda da sa samu dama sai su kashe annabi Suleiman Allah ne bai yadda ba yayi musu dole ne duk duniya baya da gefe inda duk ya je sarki ne kai ka ba sarauta ka kenan ko ya taba zuwa ko bai taba zuwa ba da cewa yau Suleiman ya zo kai ka zama talaka kuma sai ka je kai fadanci Allahu akbar قال محمد بن كعب ومحمد بن كعب سليمان عليه السلام أتى فرسهم في فرسهم الله أكبر كاجي واتو فرسهم خمسة وعشرون kaji abin da ake yi in zai tafiya dan wannan mutum da mulki yake kaji ran da zai tafiya in aka shirya wannan tafiyar aka ɗora gado guda ɗari kuɗin nan aka ɗora shi akan wannan daddumar aka hau kan iska wato kaji ba askare wanda yake cikin gurin wanda zai tafiya farsahi wato kamar mil uku uku mil uku uku nan a jera sai sun kai mil uku nan ma a jera sai sun kai wato sai an yi sai an samu farsahi 25 wato mil uku uku sau 25 kaga uku uku sau goma talatin mil sittin kaga ga kuma goma sha biyar mil saba'in da biyar haka askarawa su suke yawan su inda za su tare suna kewayawa dama da hagun ɗinsa mil mil arba'in da biyar ɗinnan duk soja ne waɗannan shi kuma yana tsakiya inda duk aka dusa mil arba'in da biyar banda jama'a soja ba farar hula ko guda ɗaya shi kuma yana tsakiya gado ɗari uku kuma akan duk wanda ka gani akan gadon nan inda yake zaune ɗari uku da sittin ɗin nan wato shi wannan mutum da ba Suleiman yana ganin abin da yake da shi da jarumtarsa da iliminsa yana ga shi ma ya iya rike duniya da Allah zai sallama ma su suka kewaye shi tsakanin mutane da aljanu ko kuma ga su haji har mil arba'in dan mulki ya tafi yawon shan iska kaji mil ishirin da biyar waɗannan dukkan sojojin mutane ne mil ishirin da biyar kuma sojojin aljanu ne mil ishirin da biyar kuma tsuntsaye duk su ake jira waɗannan kuma jama'a jama'a ga sunan jama'a jama'a kowa ya zo da jama'arsa kuma ga mil ishirin da biyar shi kuma na tsuntsaye ɗan farsayi ishirin da biyar su kuma duk tsuntsaye ka ji wato mil arba'in da biyar dukkan su mutane ne gaba ɗaya arba'in da biyar kuma aljanu mil arba'in da biyar kuma tsuntsaye dabbobi su kuma mil arba'in da biyar duk gaba ɗaya an kewaye shi ne fa shi yana tsaki akan gadon sarauta to kai in yanzu ne mutum ya samu wannan mulkin ba ya sallah ba ko mai sallah ma ya yarda a bari sai ya ce ma tashi alƙiyama ƙarya ake wallahi ko musulmi ne dikar in bai kafirce ba ya samu wannan amma ka ji ramo sallah ma bai taɓa bari a ce yayi wani abu wanda ba daidai ba shi za ake ta sarki dan dauda Allah ya ba mu albarkarsa ta wakila nusu yalla hurjinu bi sadan min zahabin wato aljanu ne suka saka masa wato ita darduma nan ta shimfiɗa ta dinare da hariri farsayin fi farsayin wa kana yudau kursiyuhu fi wasatihi fa yana aje gadansa a tsakiyar shimfidar fa ya kaudi sai ya zauna wa halahu karasiyun kewayensa kuma akwai gadaje su ma na dinare da azurfa fa ya kaudar anbiya wa ala karasin zahabi annaba sukan zauna akan gadajen dinare wal ulama'u su kuma kaji ashe taron taron da aka yi wannan na jama'ar har da annaba ma domin su annabawa shi zamanin abin da yasa annaba suke zuwa simar fadanci a zamanin shi shi manzo ne shi ko manzo gaba yake da annabi shi yasa duk inda za yi dama kewayen farko dama an kewaye ga gadansa an yi kuri kuma da waɗansu gadaje na dinari to gadajen nan na dinari waɗanda daga shi sai su dukansu annaba ne su kuma malamai kuma masana su kuma suna nan kewaye da bayan waɗannan annabawan su kuma gadajensu amma shi kuma na azurfa ne su malaman kan gadajen dinari wannan su haulahu kuma mutane suna bayan sauran jama'a suna bayan malaman nan wal jinnu wa shayatun haulan nas da aljanu kuma da da shaytanu walhushu dabbobi kuma suna bayan waɗannan aljanun to wata zulluhu ɗayar bi ajal hatiha kaji kuma dukkan bakin fadin yawan jama'an nan da aka yi tafiyan nan tsuntsaye sun hada fuffuken su gefe da gefe ba a ganin ko ko gajimare sun musu inuwa kaji wannan irin mulki domin shi annabi abin da yasa suke wa annabi Sulaiman wannan abun wato yanda zaman su yake kamar da yanda ake kamar garin nan wato sai a samu annabi kamar hamsin a garin nan sai a samu annabi hamsin amma ba mai cewa a yi ba mai ci a bari kowa yana ta ibada su kawai a cikin su amma su duk sun san abin da Allah yake so da wanda baya so amma ba za su ce komai ban su kai zina ko ka sha giya sai su tayi su baka guri kawai ba za su ce da kai dan me ba saboda Allah bai ce musu ba suna nan suna nan amma kuma dukkan su a garin kowa ya san da zaman kowa turan nan idan Allah ya aiko sai ya ce ya zama da ɗaya manzo kuma to manzon nan kuma sai ya goma da ya gaya musu ya ce to ubangiji fa yayi mun aike ya ce ni ne manzo al'ummar yanzu saboda haka zan bayyana abin da Allah ya ce a yi shari'arsa da kuma hukuncinsa da abin duk da ya faɗa zan bayyana bayan Allah su ji waɗannan annaba kuma sai su ce mun ba da gaskiya da kai mu su ne farkon za a ce mun ba da gaskiya da kai su annabawan ce kuma za mu taimake ka mutukan muna da rai da lafiya akan wannan bayyana abin to shine saboda haka su suna nan a goyon bayan idan abin ya gagara garin wa'azi garin ya rikice to annaba duk sai su tashi sai su tashi duk sai su bar garin sai su tafi jeji su samu yar dan guri sai su yi garuruwan su a can har shi ma manzan sai gari ya waye ya tashi ya to nan garin ya wa'azin ya wa'azin ya wa'azin idan an ma duka in an ma kashe shi dan Allah zai rashi da daddare sai kuma koma can garin gobe kuma sai ya sake dawowa to kuma in abin ya daɗa tsananta sai su biyo shi kuma ran da zai to duk sai su koma baya abu in abu ya zama yaƙi masu kausa da sauran jama'ar amma shi da rana ɗaya ba zai taɓa fasa ba ko za a kashe shi kuma su ko ba za su taɓa yayi masa ba su ce mun bari ba saboda haka waɗannan kaji su annabawan annabi Sulaiman da duk inda za shi su ne a farkon sahunsa ko yaƙi zai tashi su zagi dantsi kuma Allahu akbar kaji mulki irin na dan Dawuda to shine hatala ya qau alaihar shamsun bayan da za a samu rana ta bullo a tsakanin fuffuken tsuntsayen da suka yi masa inuwa wa kana lahu alfu baitin min qawarira ala hashabi fiya salasa mi'atin maskuhatin yani harratun hurratun kai Allahu akbar kaji wani wani daki da yashi na karau daki ne na karau annabi Sulaiman ya gina daki daki daki guda dubu ne da shi na karau wato kamar irin abin da ake gilas din nan kamar a ce gilas amma ba gilas fari ba narkawa ake yi a yi shi ciki iri iri iri zaka gani ga launin rawaya ga launin ja ga kore haka za a narke karau din sai a gina daki da shi ka ji daki dubu ne da shi irin wannan dan mulki ka ji kuma alal hashabi wato an yi su ne akan zartaki sai a shimfiɗa abu idan an shimfiɗa a kai za a dora fiya salasa mai atu maskuhatin wa mankuhatin akwai mata ko a cikin ɗakunan guda ɗari uku yani hurratun wato ya yar wana ce wannan yar wana ce wannan guda ɗari uku ne yake da su a cikin ɗakunan wa sab'atu sariyatun guda ɗari bakwai kuma dukkan su bayi ne ya ribato su ya zama da su sadaka dama matansa guda dubu ne shi ɗaya sarki ɗan dauda ka ji ƴa wacce take ƴa ce wannan ƴar wani ƴar wani guda ɗari uku ne da shi baiwa tsakanin wacce ya saya da wacce ya ciwo a yaƙi ya ƴan ta ta ce da ita sadaka ce su kuma guda ɗari bakwai ne da shi a ɗakin ƙarau duka isa su amma kaga wannan ni'ima ba ta sa annabi sulema da ya taɓa ramuwar sallah ba to a yanzu mutum ya samu haka malam wani ba sai wata guda ba ma ba a gan shi ba sallan ma sai manta an ce a yi manya kaga kuma wato an ce fayamur rihar asifa fatar fa'uhu sai ce iska mai karfi ta zo ta yawo da shi malam sai iska ta taso mai karfin gaske sai ta jefa shimfiɗa ya tafi cikin sa'i ɗaya malam sai ya je kamar misalin nan da gaba da madina muna zaune sai kuma ya dawo sauka ya je can ya gano ya dawo in ya ga dama kuma ce iska mai laushi ta zo sai ta ɗauke shi yana zaga bayan garin nan da Najeriya gaba ɗayanta kamar nan ya ɗan zazzaga a hankali kuma ya dawo kamar yadda ka ga dama da mota in kana son gudu kai in kana son tafiya a hankali shi ko haka iska faɗa mata kawai zai sai ta yi warwai an kabul akbar an karɓo ga masanin a tauran nan da ya zama sahabin annabi an ce wato annahu kala annabi Suleiman ya ce kana da Suleiman izara kiba famal ahlahu wa khidmahu wato annabi Suleiman in ya hau wannan iskar yakan dauki iyalinsa da masu masa hidima wa shimahu da dukta kaza madabihan iskar har da masu dafa abinci ma wa makabiza da masu tuka tuwan kuma fiha a cikin iskar da kuma akan iskar fiha tananirun akwai fitulu kuma a ciki akwai kuma abin na na tanderu abin suya na karfi duk an ɗaɗɗora akai akai kuma wal quduri da'am wal quduri izami da kuma manyan tukwane akan iska duka ana ta dafa abinci Allahu akbar tasawuf kullu qidratin asharatun min al-ibli kaji kowace tukunya ɗaya ta karfe ta annabi sulaimana in an in an yanka raƙumi guda goma za a zuba a ciki fa da bahuna masu dafa kuma su dafe gaba ɗaya akan iskar ake tukunya ɗaya raƙumi goma tukunya ɗaya raƙumi goma duk akan iska wannan mai yawon nan fa ba wata iska da aka tara wannan mai kaɗa ganyen nan Allah ya ba shi wannan ifa wai habazuna habazuna masu dafa abinci kuma suna tukawa su ma akan iskar wa huwa sama'u wal ardu tsakanin sama da ƙasa wata kaza mayadinu lidawabi wato fatajri bayna dahi ya ya riki wani guri wanda yake kamar gurin fagagen sukuwa akan iskar kuma kaji akan iskar aka filin kuma filin sukuwa dan a koya wa dabbobi tsere ko yaƙi zai tashi sai mutum ya wo sukuwa gwanin sukuwa ya zo ya wuce a ce canza akan iskar kuma ake ana kuma ta tafiya wannan mulki da yawa yake warriha tawi kuma iska sai ta yi ƙasa da shi in ya ga dama sai ta kusa da ƙasa sai ta ɗaga kuma haka za ta tafiya in ya ga dama ta tafi santa in ya ga dama kuma ta yi ƙasa ta yi sama ta yi ƙasa da haka za a je inda za a je yana kai shi kuma yana ta ibada Allahu akbar fasalaka ala madinatu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wata ran ya to irin yawon nan nasa sai ya haɗu wato akan iskar sai ya tsallako ta madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falamma wasala ilaiha go ta sadu da gurin manzo sayyidina Sulaiman yana kai qala Sulaiman kaji irin sha'anin mala'ikun annabawa fa tun zamanin fa kaji tsakaninsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ne da ɗari bakwai fa amma ran da ya tafi wannan yawon sai yawon iska ta tafi da shi har aka bi ta kan Madina wannan Yasriba inda manzo Allah yake kwance yanzu da aka je sai ya ce Allahu akbar hazihi daru hijratu nabi akhir zaman sai manzo Allah in shi annabi Sulaiman yana saman sai ya ce ah kun ganan da muka wuce yace da jama'a suka ce mun gani yace shine gidan kaurar annabin nan na karshen zamani yace nan zai zauna nan kuma zai zauna har tashar kiyama ya nuna musu daga sama aka nuno gurin Allah ya sanar da shi irin kanshin gurin sama da shekara dubu da ɗari bakwai ɗin duba liman amana bihi ya ce aljanna ta yi farin ciki ga wanda ya ba da gaskiya da wannan annabi da zai zo wa duba liman ittaba'ahu aljanna ta yi farin ciki ga wanda ya bi addininsa wala ma wasala makkata yayin kuma da iska ta sadar da shi ya kai ga maka yana sama ra'a haula da baiti a sanaman tubadu sai ya gano a kewayen ɗakin ka'aba ana ta bauta a gumaka kuma فجاوزه سليمان سي النبي سليمان يا كيتري فلما جاوزه يا عند النبي سليمان يا كيتري داكن ta sama akan iska bakar bait sai dakin ya fashe da kuka kuma Allahu akbar fa Allahu ilaihi sai ubangiji ya aiko ga dakin yace menene ya same ka ma ya bikika kai wannan daki na na Ka'aba me yasa kake kuka kala ya rabbi yace ya ubangiji abakani anna haza nabiyyun min anbiyaika abin da ya bani kuka wannan annabi ne cikin annabawanka wa ma hu qaumun min awliyaika yana tare da mutane kuma masoyanka masoyan addininka marru alayya sun wuce ta kaina walam yusilu walam yusallu indi walam yusilu indi ba sadu gare ni suka zo suka yi dawabi ba wal asnamatu ubadu hawli min dunika ga kuma gumaka an kewaye ni da su ana bauta waninka ba kai ba Allah saboda haka nake kuka Allahu akbar kaji dakin ka abaran nan ya kuka kawo Allahu ilaihi sai Allah ya wahayi ga ɗakin Ka'aba yace yace la tabki kada kai kuka fa inni sawfa amla'uka wujuhan sujadan yace da sannu sai na cika duk bakin fadinka da kewayanka da fuskoki masu gaida ubangiji ba ma kai kukan waɗannan yan kaɗan da suke kan shimfiɗa ba sai an zo an cika maka ma makil ana gaida ana gaida ni ana sujada a wajenka dauki hakuri daki kaji ubangiji ya rara shi ɗakin Ka'aba da haka wa an zala fika qur'anan kuma an saukar da alqur'ani ta cikin ka ka san tana ake saukar da wahayi yace zan rika saukar da alqur'ani ta cikin ka jadidan sabo wa ba asu minka nabiyan fi akhir zaman zan aiko annabi daga wajen ka ne a ƙarshen zamani ahabu anbiya'i ilayya wanda dukkan annabawa na ba wanda nake so kamar wannan annabin wa aj'alu fika ammaran zan kuma sa ma ummaran masu yin umra su dinga zuwa suna raya ka ko da ba zamanin aikin haji ba me karki cikin abin halitta ta ya abu bauta mu a faralu alayhim farilatan zan farla ta farilla akan akan su yahin nuna ilaika haninan naqati la waladiha za su zo wajen ka kai wannan daki dauki hakuri suna kuka suna nishi suna zubda hawaye kamar yadda taguwa take kuka in bata ga danta ba ya kaga alhazai an je wajen ɗakin nan kuka ai ba dama Allahu akbar kaji tun nan Allah ya masa alƙawarin duk mutumin da ya je zai nufaye kuka saboda san ɗakin da kuma kuka rabuwa da shi wal hamamatu ila baydha fiye da yanda kurciya take kuka an tana son zuwa wajen shekar kwanta wa daharuka minal ausani da sannu kuma an kai hakuri wannan ɗaki sai na tsarkake ka ba za a kuma bauta gunki a gurin ba ka yanzu ba a bauta masa din wa ubadatu shayadin ba kuma za ku bauta wa shaydanu a gun ba summa maza Sulaiman sannan annabi Sulaiman sai ya wuce hatamar rubiwa din namli har kuma wato ya je ga wani kwari inda tururuwai suke duk tuni a gurin qaulahu ya jama'una summa yasaquna yamna'una min taqaddumi hatta jami'u to shikenan to jama'a za mu yi addu'a nan dare yayi kuma garin akwai sanyi sai Allah kai mu gobe Allah Allah ba mu alkhairi alhamdulillah in sha'anin ƙasa wato ya ce kama tafiyan da take daga nan ba tafi Kano ba inda za shi kuma a mota ne tafiyan ya ce ƙasar ta kama shi ko ba ta kama shi ba to Allah ya sa mai tambayan nan bai tafi gida da wuri ya kore shi bai ci wato ita ƙasar ai ba kama mutum take ba ba kamar kabili ce da ba'adi ba sauki ne Allah ya yi maka in ka ga dama ka ɗauka in ka ga dama ka bari zaɓi ne na kawai idan ka yi ta ka huta saboda laruran tafiya saboda ka ga al'adan tafiya ba ta rabo da mushakka ko ya zama na motar wanda kuka shiga ba mai cikakken imani ba ne sai ka ga duk ka san duk direban da yake tuka mota mutane ya ja su har suka yi ramuwar sallah duk zunubinsu a kansa yake duk mutumin da yake tuki wakatun sallah bai yayi bai tsaya aka yi sallah ba duk zunubin jama'ar fasinja a kansa yake in kuma ya iya wa al'umma to sai a je tashar kiyama in yana ganin duniya ƙarya ce to ai lahira gaskiya ce shi ma yafi kamata matukin mota in wakati yayi in fasinja sun ce a je gu kaza ya ce ban yadda ba sai an sallah dan shi bai sani ba koran nan zai mutu wanda yake kusa da mutuwa akwai wanda ya kamata ma ya ji tsoron Allah kamar sa da ake cewa ta abudullah ka annaka ta mutu gadan ai gadan ma yi nisa da ake cewa ka bauta Allah kamar gobe za ka mutu to matu wanda yake cikin mota gobe ma taiman nisa a mutuwa minti ɗaya za a ce kawai to kuma har mutum ya sake minti ɗaya ma ya wuce ya ce wai wakacin sallah sai an je bu kaza bayan shi bai sallah ba kuma yawa jama'a asara sallah har su damuwa to zunubin duk akan sa yake ko sun ce ba za su bai ce an yi musulmi ne ko ba za ku gani zan yi sau kai sallarsa in yayi kuma ya tashi idan ko ya ki tsayawa dan bukatar sauri saboda zai kai gu kaza ne a lokaci kaza Allah na da ikon ya ɗora motar larura ya kwana a gurin ma bai tsaya dan Allah ba ya tsaya dan banza kamar mutum ne ya ce dan Allah dan annabi wani ka bari ya ki bari to ka kyale shi ya ta yi in dai ka ce mutum dan Allah wani ka bari ya ki bari to kyale shi ya ta yi sai ga ya bari ya banza kuma ga zunubin kuma ya rena Allah to kasaru yadda take ba kama take ba sauki ne Allah ya mana ka san asalin sallah da can ubangiji dama raka'a bibi ya saukar da ita bibi bibi ake yin ta da to daga baya ubangiji ya rarraba wata ta zama biyu wata ta zama uku wata hudu Allah ya sa ka fahimci yadda na faɗa to yanda take kamar yadda ka faɗa idan kana nufin wato in ka yi ƙasar Allah ne ya ce ma sauki amma in ba ka yi ba ba ka da zunubi idan motar ka ce kana da cikakken lafiya ba wata larura kana da isasshen abinci ba wani abu da zai faru ba aiken ka aka yi daga nan ba idan kai ma'aikacin gwamnati ne ai kaga idan an aike ka ana son ka da wuri Allah ya ma sauki kuma kayi kasar ai ka je da wuri idan ka sake a hanya mai yiwuwa kuma ga an ma sauki kai kai latti kuma lamarin kai baci ko kuma in mai sai da abu ne ya lalace ko kuma ka je ka tarar zaka so ya kare amma an ka bi wannan sauki duk sai abin ya tafi a saukin saboda haka sauki ne Allah ya yi mutane idan baka yi baka cika sallah ka shikenan baka da laifi to kamar kuma katanta mota da kai barin fara ta kan nisa kamar Kano da ka faɗa ai ka Kano daga nan sama da mil 300 ne bakin iya inda Allah ya dai kasaru mil 48 duk tafiyan da ta kai mil 48 ka samu kai kasar in sallah ta same ka tsakanin bare Kano mai mil 300 da wani abu to kana nufin kuma magana ka ta uku maganar mota kace ko akan mota ne saboda kaga ita mota ba wahala kenan ba sauri to ko a jirgin sama za ka